يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan gode wa Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta a tsakanin musulmai muna ƙara gode wa Allah wanda cikin ikonsa da baiwarsa da rahamarsa da ƙaddarawarsa ya kaddara haɗuwar mu a wannan birni na ningi kuma a wannan masallaci na juma'a na wannan kungiya mai albarka kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna wacce take da tarihin kafawar Aisha Isma'ila Idris muna roƙon Allah Allah ya ji kamala malamin sa Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya gafarta masa Allah ka ji gan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu wanda suke da rai da mu da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani jagoran mu shugaban majalisar malamai a Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir muna roƙon Allah ya ƙara mar imani da taimako da kariya mataimakansa a Sheikh Yusuf Muhammad Sambo a Sheikh Sa'idu Hassan Jingir shugaban gudanarwa a Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi daraktan agaji alhaji isa waziru muhammad gombe allah ya kara musu imani da taimako da kariya kamar yadda muka sani muna cikin wannan sura mai girman daraja kuma yau za mu tashi a daidai aya ta saba'in da takwas a wannan rana ta alhamis kuma yau ma ko kuma yau 28 ne ga watan jimada akir yau goma sha takwas ga jimada akir kuma sha tara ga watan sha biyu muna roƙon Allah Allah ya taimake mu to a ci gaba da karatu kamar yadda muka sani Allah ya taimake mu karatun bai taba tsayawa ba duka ina addu'a ubangiji Allah ya ƙara muku albarka Allah ya saka da alkhairi ina maka ina jin ina kallon karatun ina jin yadda ake yi kuma abin yana bani sha'awa ba kaɗan ba shi mala abakar Allah ya saka masa da alkhairi kuma da dauka ba da haɗin kai ubangiji Allah ya saka min da alkhairi shi alkur'ani ba littafin kowa ba ne littafin waye to mutanen Allah ne suke damu da shi wanda Allah ya masa baiwa da damuwa da alkur'ani ya jefa ya cefi kuma yana daga cikin damuwar shine ne ka saurare shi ka fahimce shi ka sashi a cikin aiki Allah ya taimake mu to a ci gaba Allah ya ce wa auhayna ila Musa mun yi hayi ga annabi Musa wa akihi da dan uwansa wato Haruna annabi Haruna an tabawwa ma'ana kuriki wato liqaumi kuma ga mutanen ku bi misra buwitan ku riƙi wani buyutan wato wani ɗaki ko guri waje alu buyuta kum ku sanya wannan ɗakin naku ƙiblatan ya zama shi ne wato alƙibla musalla gurin sallah to sallu na fihi wanda za ku rinka sallah a ciki litamanu don ku samu aminci min alkaufi daga tsoro wa kana fir'aunu mana'ahum min as-sala a daidai wannan lokacin babban kafirin nan fir'auna ya hana su yin sallah da kanat qiblatu qiblatuhum kuma ta kasance alqiblar su hiyal ka'aba shi ka'aba suke gani a wannan lokacin qabala wato qibla qiblata ibrahim ita ce kuma alqibla annabi ibrahim wakila an kuma ce kana baitul maqdis wato shine baitul maqdis Allah ya ce wa qimus salata ku tsayar da sallah wa bashiril muminin ka yi bushara ga muminai bin nasri wal jannati za su yi nasara a nan duniya kuma gobe kiyama ga aljanna Allah ka sanya mu cikin muminai kuma wannan yana nuna mana cewar duk wani wanda yake addini ba sallah an kana neman mai asara a nan ya kare babu annabin da ya zo karantar da addini ba sallah kowane akwai sallah cikin karantarwarsa ga shi dai Allah yana gaya mana annabi Musa da annabi Haruna su riƙi gurin sallah. Gaba sai Allah yake cewa.
Wa ƙasa Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil
na'am ربنا ليضلوا عن سبيلك mm.
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم da yawa abinda yake daukan kafiri kafirci ko fasiki fasikanci akwai wani sababi ne wanda yake daukansa musamman sha'awar abin duniya to anan Musa wa kala Musa annai Musa ya fada yace rabana ya ubangijinmu innaka ka ataita fir'auna wa mala'ahu lalle ka bi wa fir'auna da kuma mutanansa zinatan wa amwala Allah ka bashi kayan wato abun kwalliya kuma ka bashi dukiya fil hayatid duniya a dai rayuwar duniya fir'auna Allah ka bashi dukiya ka bashi abun kwalliya rabbana ya ubangiji ka ba su wannan ne lidillu don su batar da wato su batar da wasu an sabilika daga tafarkinka rabbana damis to ya Allah ka shafe ala amwalihim ga dukiyar nan tasu washdud kuma Allah ka daure ala qulubihim akan zuciyarsu fala yu'minu kasi imani hatta yarawul azab alim har sai sun ga azaba mai radadi wannan annabi Musa ya fusata sai yadda Fir'auna yake ba da gangan yake ba ya san shi ba Allah bane ya san abin da yake bada ƙarya ne amma yana ta jan mutane suna tafiya akan haka annabi Musa kuma ana ta wa'azi ana ta shan wahala to kar ya je ya ci riba biyu wato yi tsiya yi tsiya daga baya tuba sai ya ce to Allah ka daura zuciyarsa kar ya tuba ya tafi a haka in ma zai tuba yi tuban da ba shi da amfani shi ne gaba Allah yake cewa قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما
na'am ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون ƙala sai Allah ya ce kad ujibat da'awatu kuma an karbi addu'ar ku fa musikat amwalam aka shafe dukiyarsu ijarata aka mai da ta duwatsu walam yu'minu kuma fir walam yu'min fir'auna kuma fir'aunu bai yi imani ba hatta adaraka hulgarku har sai da ruwa iriske shi wato yana habo zai mutu ya yi imani amma Allah ya ce an karba addu'ar ku fasta ƙima amma ku je ku do- ku dage ku tsaya ala rusalati akan wato a, aike wadda auti da wa'azi ila an ya tiya humul azabu har zuwa lokacin da azabar za ta zo wala tattabi'a kar ku bi sabila ladina la ya'lamun tafarkin wayanda ba su da ilimi fisti ijali yadda za ku rinka gaggawa wato kada'i neman zartar da hukunci na ruya an ruwaito annahu shi fir'auna makasa ba'ada arba'ina sana bayan wannan addu'ar Allah ya ce an karba amma fir'auna yana tsiyarsa yana abin da ya ga dama sai da shekara arba'in Allah ya ce kar ku bi hanyar wayanda ba sani ba kaman jahilai fa kenan su shi jahili shine in yi addu'a in bai ganta ba sai ya kosa yace Allah ma baya ji na ko Allah ma ba zai karawa ba to ga annabin Allah mursali guda biyu dukkan su mursalai ne ɗaya yana addu'a ɗaya yana ce amin suna gamawa Allah ya ce an karba ta amma gobe ko jibi a sai da aka shekara 40 abun bai auku ba amma riga an karba su ne masu gaggawa Allah kuwa baya gaggawa Allah yana ganin garan da aka haife ka ga iya girmanka garan da zaka mutu ƙarshe ma yana ganin ka kai dan wuta ne ko dan aljanna kaga kenan mutum ne da yake da abun a rufe yake gaggawa to mai ilimi ma wanda yake karanta alkur'ani gaggawa tana kaɗan kuma ba yayi Allah ka sanya mu cikin mu'minai gaba sai Allah yake cewa وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا na'am حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Allah ce wa jawazana ko muka tsallakar bi bani Isra'ila al-bahara muka tsallakar da su wannan teku Nil kenan wutsiyar teku fahad ba hun fir'auna sai kuma fir'auna ya biyo su wa junuduhu da rundunarsa bagayan wa adawa zalunci kawai da rashin kirki iyaka kawai ya biyo su ne da zalunci zai je ya keta musu haddi hatta idza adaraka hulgarku har lokacin da wato dilmewa ta kama shi qala sai ce annahu qala amantu sai ce ina imani annahu yadda abin da yake wato yadda abin yake la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin yace na imani da wannan wanda banu Isra'ila suka yi imani da shi, wa ana minal musulmin kuma ina cikin musulmai, ma'ana Allah bai yadda ma ya yi cikakken imanin ba, don Allah bai yadda masa ba, don bai bi sharaɗin imani ba. Sharaɗin imani dole ce ya yi imani da Allah kuma ya ce ya yi imani annabi Musa manzan Allah ne. Kamar yadda mu a wannan al'ummar ba dama ka ce ka imani da Allah sai kuma ka hada abin da ake ce shahada ta yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah to shi sai ya faɗi kawai ce ya yi imani kuma bai faɗi wannan ba sai da abin wato ya auku me ya auku Allah ne ya shafe zuciyarsa alaƙalbihi shi ne ɗaba alaƙalbihi Allah ya shafe zuciyarsa bi kufurhi saboda kafurcinsa min ƙaulihi ta'ala yadda Allah yake cewa wa ƙalu ƙulubu na gulib suna faɗa a duniya suna ce ai zuciyar ma'arfa take Allah ya ce bal ɗaba Allahu alaiha Allah ne ya yi muke ta bi kufrihim saboda kafircinsu wa ƙala kuma wa ƙala ta'ala Allah ya ce wa nuqalibu afidatahum muna juye zukatansu wa absarahum da wato da gannansu kama lam yu'minu bihi kamar yadda ba su imani da alkur'ani ba a wala marra a farkon al'amari wa nazarahum mana basu fi dugu yanihim a cikin wato badan su ya mahun suna ta dimuwa wa qila annahu an ce lam yuqbal minhu ba karba daga gare shi bane wannan tuba din li annahu lan yuthabbit risalata musa domin bai tabbatar da manzancin annabi Musa ba al-mursali ilaihi wanda aka aike shi zuwa gare shi kama la yadkhulu ahadul islam kamar yadda wani ba zai shiga musulunci ba al yawma a yau illa bi shahadataini shi da shahada biyu wato wahuma la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai kai wannan ita tabbata kallon musulmi shi yasa yayin mutum ya ce shi Allah yake bi ba ruwansa da annabi rabu da shi kawai bai ma san addini ba Allah ya samu dace to da ya faɗi wannan sai Allah yake ce masa Allah ya ce al'ana yanzu ne za ka yi imani wa kada a saita alhali ka saba ƙablu kafin wannan lokacin wa kunta minal mufsidin ka zama maɓarnaci ba ka yi imani ba sai da lokacin da ka je gargarwa kuma a shari'a a wajen Allah wanda duk ya tuba kafin ya je gargarwa ko mai laifinsa Allah yana karba amma in ka je gargarwa sai da ka je za ka mutu sai ka tuno Allah ka yi nadama wannan nadama duk ba ta da amfani Allah ya samu dace to gaba sai Allah yake cewa فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية na'am وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون
Allah ya ce falyauma kuma a wannan rana nuna jika muna tsamar da kai bibananika da jikinka mu fitar da kai litakuna liman kalfaka aya don ka zam ga wayanda suke bayanka ka zama aya wannan abinda ake nufi aya din nan wa annabi ne Abbas dan Abba zai ce ana ba'adu bani Isra'ila sahin bani Isra'ila shakku fi mauti sun yi shakka a cikin mutuwar uh, Fir'auna fa aka rajahum wato liya rahu sai Allah ya fitar da shi ruwan ya watso shi saboda tsabar ka tashi ka ga yana mulki ya cuci babanka ya cuci kakanka ya cuce ka ya cuci mutane don haka kawai sai da ya mutu ya ka ɗauka kai an ya zai mutu kuwa aka ce wannan musa ya ce fir'auna ya mutu suka ce fir'auna la ya mutu ai fir'auna baya mutuwa sai Allah ya sa ruwa ya watso shi su gan shi gashi a mace dingin kuma har yanzu gawarsa tana nan suna ajiyewa don tarihi Allah ya samu dace gaba sai al wa inna wa inna kaseeran kuma lallai masu yawa wato min ayatina wa inna kaseeran minan nasi lallai mafiya yawa daga cikin mutane an ayatina game da ayoyinmu lagafilun ko suna wato rabkana ba sa ganewa na'am
ولقد روحنا بني إسرائيل القرى صدق ورفعناهم من الطيبات
na'am فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
Allah ya ce wa laƙar haƙiƙa bawa ana mun zaunar mun saukar bani Isra'ila, banu Isra'ila, ma za a fihim tare da launinsu, mabawa a sadikin gurin zama wato wanda yake na gaskiya ko na aminci. Shi ne manzil karamatin gurin karama, ya suduku zanna wanda rai yake bukata, fihi adatul Arab, yana daga cikin al'ada ta larabawa, iza madahat sha'an in tana so ta wato larabawa suna so su yabo wani abu a zafat ilaihi sidik sai su danganta masa gaskiya to Allah ce mun saukar da su guri na gaskiya wal muradu bil baka- bil makan abinda ake nufi da gurin gaskiya din nan wato al mubawa wanda yake gurin zama kaulani an yi magana guda biyu aduhuma ɗaya daga ciki misra an ce an saukar da su misra فيكون المراد يا كسنتي abin da ake nufi annallaha awrasa bani isra'ila Allah ya gadar da bani isra'ila jami'a mata ta aidi fir'aun duk abin da yake karkashin yake hannun fir'auna wa qamahu da mutanansa min nadiqin wa samitin mai magana ne ko marar magana wa zar'in wa gairihi gonaki ne ko waninsu Allah ya hore musu sa koma a cikin garin Misra suka rinka jujjuyawa da suke so والقول الثاني magana ta biyu kuma annahu arada bi sham a arad sham abinda ake nufi kasar sham ne wa qudus wa urdum wato kasar sham da qudus da urdum li'annaha domin ita ma wadul kasabi guri ne wanda yake mai kyawun yanayi wal khairu kuma da alkhairi wal baraka da albarka ma'ana guri ne mai kyau mai daɗin zama Allah ya hore musu in an dauka misra domin magana biyu ce ka tuna su fir'auna ya fito da iya fitowarsa ya ɗebo duk wanda kake jin wani kenan wani ya zo ya haƙi wani ya zo ya ga yadda za a yi wato kace-kace da annabi musa da mutanensa sai da aka taho duk gaba ɗayan suka mutu karka manta a can akwai gida akwai gari akwai kayan alatu akwai mata duk ba masu su mazan sun mutu yanzu sun zama da suwa sun zama na masu yi imani idan an ɗauka a nan sai sun koma cikin garin sun ci cikin yalwa cikin jin daɗi in kuma an ɗauka tun da suka tsallake domin kogin an tsallake shi ne da ikon Allah ba wani komi da zai iya tsallaka shi ba su da jirgin ruwa sun je tahi wani guri can wanda shi daban yake da magun da suka bari to daga nan kuma aka umarce su su yi sha wanda a nan aka samu jarabawa su ma a cikinsu to Allah ya ce an gadar da bani Isra'ila ɗayan wa'annan gurare gaba sai Allah yake cewa wa razaqnahum ko muka arzuta su mina dayyibati daga abubuwa wa'anda suke masu daɗi kuma wanda yake halal Allah ya ce fa maktalafu su banu Isra'ila ba su saba ba cikin al'amuransu hata ja a humul ilm, har sai lokacin da ilimi ya zo musu. Kuwa Isa shi ne annabi mu, Isa alaihi salam, wa kanu ya arifuna, wato maji a kuma sun san annabi Isa zai zo, wasu fata kuma sun san sufarsa. Fa a zallahun wannan saɓawar da suka yi Allah ya kaskantar da su ba'dal izza bayan wancan matsayi na daukaka ina rabbaka lalle ubangijinka ya qadi bainahum yawmal qiyama yana mai hukunci a tsakanin su gobe kiyama fi ma kanu fihi yaqtalifun cikin abin da suke sabani ma'ana ana tsoratar da mu waccan daukaka da suka samu da matsayin da suka samu meye sababin sabin Allah juyawa Allah baya a wajen Allah baya da alaka da kowa zaman lafiyarka da shi shine ka bi shi duk ranar da ka juya mar baya to Allah yana da bayi ba ma irin ka ba don haka yanzu na Allah zai juya ma wato canza ma lamari Allah ya samu dace gaba sai Allah yake cewa fa in kunta fi shakkin مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك na'am لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين takaddama ya gabata an Allah tabaraka wa ta'ala qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam Da farko Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wala yahzunka qawluhu magana suka tabata maka rai wace magana ce annaka las- lasta bi rasulin cewon kai ba manzo bane wala takaf kuma karka ji tsoro minhum game da su wato innal izzata lallai ita ɗaukaka lillahi ta Allah ce jami'an gaba ɗaya ba wanda yake raba ba wanda ake bayar Allah ne yake bayarwa wa barhana lahu kuma Allah ya bashi wasu hujjoji na dalili da wato kafin wannan ala zalika akan haka bil adillati wal amthila da dalilai da kuma misalai Allah zai zakara ha wanda Allah ya ambata min al qisas a cikin qissoshi al umam na al'umomi wanda suka gabata su ne ƙablahu kafin wannan sun maƙala ta'ala mukaɗiban sai Allah ya faɗa yana yin magana ma'ana ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ga duk da muke jin magana Allah ya ce fa'in kunta fi shakkin in ka kasance a cikin kokonto mimma anzalna ko mimma nanzalna cikin abin mimma anzalna cikin abin da muka saukar fasalul ladina yaqra'una alkitaba to ka tambayi wayanda suke karanta littafi shine at-taura wal injila min qablika kafin kai fa innahu sabitun indahum shi alqur'ani tabbace ke a gurin su yakburunaka za su baka labari bi sirqihi da gaskin alqur'ani qala wallahi la ashku wala as'al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana shakar komai kuma ba zan tamba sai na tambaya ba laqad ja'aka al-haqq haqiqa gaskiya ta zo maka min rabbika daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kar ka zama cikin masu kokwanto wannan fa mu ake gayawa amma annabi sallallahu alaihi wasallama baya kokwanto ba wani abu da yake iya kama shi kokwanto ai shedan ne yake kamawa annabi sallallahu alaihi wasallama yace dukkan mutum da ka sani bani adam a tare da shi akwai ƙarinuhu shedan wani sahabi ce ya rasulallah har da kai ce har da ni sai dai ni narin jayana wa ya musulunta shi shedanin da yake kusa da shi ma musulmi ne kaga mu ne muke cikin hatsari kenan Allah ya kare mu da kokwanto gaba sai Allah yake cewa ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين Allah ce wala takunanna karka yadda ka kasance min alladhina kazzabu bi ayati llahi game da wayannan da suke kareta ayoyin Allah fatakuna min alkhasirin sai ka zama cikin masu asara runduna ce in mutum dubu suka shiga ba za su gane ma an shiga ba saboda yawan su domin kafiran duniya waye san adadin su musulmai ne ko mu'minai ne ito yan aljanna mu'minai kamar ka ce ga bauna ko kuma saniya maka sani ga saniya ka samu sofa ne a cikinta ka san sofa ne a ce ga bakar wato ƙauna baka ƙirin sai ya samu wani goya ɗan zana a cikin tafari sal to wannan farin su ne yan aljanna sauran da na baya da na tozo da na ina duk yan wuta ne ashe ka yi fata kawai ka zama ɗan aljanna kuma ga fa- ba fatan nan ga littafi a ga- a hannunka ga kuma dama an baka ikhtiyari in ma shakiran wa imma kafura Allah ka za mana alkhairi gaba sai Allah yake cewa إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون Allah ya ce inna ladhina lalle wa'annan wato haqqat ay wajabat alaihim kalimatu rabbu- rabbika kalmar ubangijinka ta tabbata a gare su bil azabi da azaba la yu'minu duk abin da ake faɗa ba za su yi imani ba kana ɗauka wani abu ne a an rubuta shi dan wuta ne don haka duk abin da ake faɗa baya ganewa ya ɗauka kuma morewa yake yi. Allah ya samu dace gaba sai Allah yake cewa ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم Allah ce walau ja'atum koda ko ta zo musu kullu ayatin dukkan aya la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yarawul azaba har sai sun ga azaba al-alim wacce take miradadi summa yu'minu sa'an sai su yi imani inda ma la yanfa'ul iman a lokacin da imanin ba zai amfani ba wa huwa mithlu ma hasala li fir'aun irin dai irin abin da ya auku ga fir'auna inda al'igiraki a lokacin halaka min al'imani a lokacin da ya imani fala ba da fawati wakati taubati bayan lokacin tuba ɗin ya wuce kuma sun ma bayyana ta'ala sa'annan sai Allah yake bayyana a ayar gaba kenan fi ma ya ci cikin abin da zai zo annahu man taba wanda duk ya ta- ya tuba qabala fawati waqati taubati kafin lokacin tuban ya wuce fa innahu yaqbalu minhu to Allah yana karban taubatahu wato karban tubansa fa masala bidhalika biqaumi yunusa sai Allah ya misali da mutanen annabi yunusa na'am
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس na'am لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
su mutanen annabi Yunusa Allah ya musu wata irin baiwa gashi ma Allah ya faɗa karara a cikin Alkur'ani gari guda ne ko ƙasa guda ce yana musu wa'azi yana musu wa'azi yana musu wa'azi sun juya baya ya kuma gaya musu za su haɗu da fushin Allah ga alamu ga sauransu to yadda aka samu matsala kuma suka samu taimakon Allah su ma don matsalar ta taimake su kawai shi annabi Yunusa ba tare da Allah ya gaya mar ba tabbatar sun juya baya za a yi azaba sai ya bar garin da ya bar garin kuma agun Allah annabi ne da kai ne watakila ba ka yi laifi ba amma shi annabi ba da dai yake ba kamar mutumin kirki ne kamar yanzu ko a nan duniya ne sai ka samu wani wato kullum suna karta ga duwawunsa ga duwawun kawar- karuwa amma da limamin garinku ko na anguwarku za a gan shi a tsaye da wata sai abin ya gama gari me yasa saboda shi ba irinsu ɗaya ba ana zata mar alkhairiya kuma aka samu aka san haka to don haka shi ne laraba suke cewa wato hasanatul abrar sayyatul muqarrabun abin kirki wanda muta wato ‘yan abrar, abrar su ne kamar ka ce ashabul yamin in sun yi to sai atul muqarrabun a gurin al muqarrabun su sun yi laifi kaga shi wannan tafiyar da ya kawai ba tare da izini ba suka taho suna ta neman sa yana za su yi su kubuta suka koma suna cewa sun yi imani da shi baya nan sun yarda da shi ba irin fi imanin fir'auna ba bai hada da manzansa ba ta wannan lokacin sai Allah ya dauke yi wato azabar kuma Allah ya musu rahama kamar yadda Allah ya faɗa Allah ya ce falaula ma'ana dammi kanat qariyat eh, qaryatun alqariya bata kasance amana tana imani ma'ana qabala nuzulil azabi kafin azaba ta sauka walam yu'akkiru ila hululihi basa jinkirta wato tuban har sai azaba ta sauka musu to fanafa'aha imanuwa wanda ya imani kafin saukar azabar sai imanin ya amfane ta Allah ce illa qauma yunusa ba wanda suka mori wannan sai mutanen annabi yunusa lamma amanu a lokacin da suka yi imani inda ru'yati amaratil azab lokacin da suka ga alamomin azaba din suka yi imani walam yu'akkiru basu jinkirta ba ila hululihi ar azaba ta sauka Allah ya ce ka shafna anhum sai muka kwaranye azaba da gare su wato anhum anhum azabal kizi azabar walakanci fil hayatid dunya a rayuwar duniya wa matanahu muka je da su dadi ilahin har zuwa wato wani lokaci shine inqidai ajalihim lokacin karewar ajalinsu ma'ana su sai aka musu sauki kun san ta Allah ya samu dace mu ce alhamdulillah al'ummomin da sai gabata kasancewar ba samu tsayi irin da muke ciki domin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kairu ummatin ne muna da alkhairai da yawa kuma waye ba mu alkhairin Allah to al'ummomin da suka gabata in sun kai yadda suka tsokano fushin Allah gaba ɗaya gari ko area sai a musu bai ɗaya ajali rana ɗaya kuma kowa sai ya ga halakar kuma rana zai mutu kana kuka ɗanka yana kuka kakanka yana kuka sirikinka yana kuka ba wanda zai iya wa wani magani kuma ranar da za a mutu ba mai binne wani balle a yi ta'aziyya amma su da suka yi imani sai Allah ya ce muka jiyar da su daɗi in an baka matsayi ma kana da matsayinka kai dagaci ne ko kai sarki ne ko kai hakimi ne ko kai wani matsayi ne da kai ko kai kamsula ne a baka har ka gama ilahiyin har ya zuwa ƙarshe har ajali ya ƙare ba a ɗauki ransu rana ɗaya ba to in ka auna abin da suke ake ɗaukan su rana ɗaya abin da na ce mu gode wa Allah yanzu ana yi ko ba yi rahama ce kawai Allah ya mana Allah ya ƙara mana rahama kuma daga cikin rahaman mun sha bamban da sauran muna wa'azi yanzu ka ga su da ana wa'azi gudu ake amma yanzu muka ga yadda aka taru ake sauraron wa'azi ai ka san akwai rahama Allah ka kara mana rahama to gaba sai Allah yake cewa na'am wa min huna daga nan tatil aqiba wato taqibat daga nan wato kanura balabarai ko taqibat zai zo alama ta kaddama bisa abin da ya gabata ila akirin sura har ya zuwa ƙarshen wato sura wa fiha kuma a ciki tasliyatu lahu akwai hakurtarwa gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ziyadatun akwai kuma dadi wa ziyaratu bayan dadin bayani annal izzatu cewa izza lillahi ta'ala ce wahadahu shi kadai la shafa'ata li ahadin min al-makhluqati min azabillahi illa ba'da idni babu ceto ga wani a cikin halittar Allah daga azabar Allah to sai dai da izinin Allah kawai in Allah ya ce wane cecuwa ne kuma wannan ceton karka dauka cewar sai wani ba ba a nada kowa ba balle ka ce akwai wani wali da aka sa shine zai ceta kuma baka san shi waliyin bane ko ba wali ba karka yi mamaki matarka ta cece ka Allah ya daga darajarta a duniya saboda wani aikin da kai kai baka san kai kana ganin ba komai bane amma Allah ya karba ya yarda karka yi mamaki almajirin kai cece ka karka yi mamaki malamin kai cece ka karka yi mamaki ba fada ya ceci sarki karka yi mamaki sarki ya ceci al'ummar su ya shafi wannan kyauta ce ta Allah Allah ya samu dace kenan ba mai tinkaho kowa yana tafiya kaffa kaffa Allah ka ba mu mafita gaba sai Allah a nan karanta to mun karanta wannan Allah ya ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya zo ya so la'amana man fil aradi kulluhum da wanda yake bayan ƙasa duk sun yi imani jami'an gaba ɗayansu ba afa anta tukrihun nas shin kai zaka tilasta mutane ne ga abin da Allah bai so ba wannan ana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yakunu mu'minin har sai sun zama du mu'minai kasan burin annabi sallallahu alaihi wasallama duk duniya musulunta kowa ya shiga aljanna duk yawan mun nan in an je shiga aljanna sai an samu wanda ba samu ya samu gidan da ba mutane saboda yalwar ubangiji ba fa yawan mun na nufin garin nan ko wani kasan nan duk duniya duk wanda Allah zai yi kai musulmi ne ko kafiri ne sai ya ma gida biyu akwai ɗaya a aljanna akwai ɗaya a wuta wanda duka ga ya tafi wuta to ya tafi wuta ya bar gidansa ne na aljanna Allah ya kare mu Allah ta samu yan aljanna ne gaba sai Allah yake cewa وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله na'am ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Allah ya ce wa ma kana li nafsin bayyuwa ga wani rai wanda ka gani ko kake jin labari an tumina yayi imani illa bi idnillah in ka ka imani da izinin Allah ne kana imani ka gode wa Allah kuma ka rike shi kam kam kar ka yadda wato ya sukurkuce kar ka yadda da propaganda ko da wasu abu ka jefar da imaninka ka Allah ya samu dace na yi murna lokacin da aka yi wato muhadarar matasa a cikin ningi ina can kamar da ni yake ana karatu duk an yi karatu kuma duk an yi nasara amma shugaban matasa da yake ya yi karatu akan abin da ya shafi aƙida kuma da yawa wasu su kurkuce game da aƙida sun dauka cewa ra'ayi ne kawai aka buɗe masallaci ba tsiwa ba ne ba ra'ayi ba ne dole ce ta sa aka ko ina kaga izala tana da masallaci inda wai dan eh, ba wata matsala dan kaje kayi sallah a bayan dan bid'a ko bayan dan dariqa ba wata matsala to dan me za bude masallaci sai a da cin kudi ta mutare to ba haka bane ita sallah da muke ganin ta nan din ba ita to duk ibada ma babu to yin haka ce ga wani a cikin zuciyarsa a cikin itikadinsa yana ɗaukan wani yana ba shi haƙƙin Allah yana sallah ko ya ce Allahu akbar ma da gangan ke ko ya yi ruku'u ma wani ne ya gaya masa ruku'un ta wannan hanya kuma dama shehu Usman ya ce a cikin malamai akwai ulama uddini akwai ulama usul kuma da su ma yi yaƙi Allah ya samu dace gaba sai Allah yake cewa Allah ya ce wa yaj'alu Allahu rujisa Allah ya sanya sababin da zai tabbatar ma sai ka cuta shine al'azab rijisa dinnan wani datti ne a cikin zuciya alalladina la yaqiluna ga wanda ba sa fahimtar wazi ana ta faɗa amma ba sa ganewa duk bayanan da da musu filla filla amma sai su ji abin adin ɗaya na
قلوب ما لا في السماوات والأرض
na وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Allah ce kul ma'ana lil kufari ga kafirai unziru kuduba ma za fi samawati wal ard abinda ke cikin sammai da ƙasa min al ayati na ayoyi addallatu ala wahadaniyatillahi wanda suke nuna Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ta'ala bi tasarrufi kuma shine yake tasarrufi wal izzatu kuma duk izza shi ke bada ita in ka dauka ko wani mutum wai shi saboda ya bunƙasa saboda karatu yana tasarrufi yana isa a yi kaza ko a bar wannan kuskure ne wannan fita ne daga cikin haddi Allah ya ce wa ma tugunil ayatu amma ayoyi ba sa wadatarwa wannan zure da kuma gargadi wato ba sa anil qaumin la yu'minu ga mutanen da ba su da imani yadda kasan an yi wa fir'auna bai amfane shi ba to haka na yanzu ma za a masa kuma a bashi matsayi irin na fir'auna domin koma duk makoma su wuta ne kamar yadda in kai imani dan karamin imanin ka dan karamin aikin ka sai ya sanya ka aljanna da annabawan Allah Allah ka samu yan aljanna ne gaba sai Allah yake cewa فهل ينتهون إلا مثل أيام الذين خلقوا من قبلهم na'am فانتظروا إني معكم من المنتظرين Allah ce halayen ta- ba halayen ta zurun shin suna wani sauraro ne wajen kareta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce illa mithla ayyamin ladina kalau min qablihim sai dai misalin irin wayanda suka kwanakwan da suka wuce na wanda suke kafinsu wanda suka rinka ta'akiri suna tsawaran azaba wa ko kuma suna sauraron azaba ma amma amma da shakka sai da ta zo karar su gane ta kuma baya da za su yi Allah ya ce qul fantaziru ku saurara inni ma'akum ni tare da ku minal muntazirin ina cikin masu sauraro na
ثم ننجي رسلنا الذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين
Allah ya ce kuma nunajji sa'annan mu tsallakar da rusulana wato manzannin walladina amanu da wanda suka yi imani minal azab Allah ya ce kazalika kamar haka ne haqqan alaina haƙƙi ne akan mu nunjil mu'minin tsallakar da waɗanda suke muminai Allah ka tsallakar da mu na to alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyil karim amin amin ban ga shehun malami ba ku Um, Alhaji Musa ma jafa.